الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجي سواتا الدين المسلم يومنا 26 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 muna kuma 27 ga watan biyu shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a babban masallaci na garin Gumel na bada mai martaba sarki Allah ya kara masa lafiya da imani a kuma ci gaba da karatun da muke a cikin littafin arba'unan nawawiya yau za mu tashi akan hadisi na goma sha ɗaya wanda kuma shine zama na goma sha uku a cikin wannan littafi din imamun nawawi kai tsaye ya ce an abi muhammad alhassan ibn ali ibn abi talibin radiyallahu anhuma sifti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح حديثي نوو مشاهد أنكر أولئك أبو محمد وانني أبو محمد سيأتي الحسن ابن علي شيني الحسن دن علي ابن أبي طالب دن أبي طالب radiyallahu anhu ma Allah yarda da su guda biyu alhassan da kuma babansa aliyu ɗan abi talib sai ce sibti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikan manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi balarabe idan ya ce wane sibti ko sibtu fulani yana nufin jika amma ta ɓangaren uwa amma idan ya ce hafid yana nufin a'am ko dai jika ta ɓangaren uba ko ɓangaren uwa amma idan aka ce siftu to lalle ta ɓangaren uwa ne ake da shi shi kuma mun san dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Fatima mahaifiyar Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Allah madaukakin sarki ya ƙara wa gidan baki ɗaya albarka da daraja da ɗaukaka to jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi bahaushe yakan ce dan lailai ko amma raihana ko raihan fulawa ce ko wata ciyawa ce wacce take da matukar dadin kanshi da kayatarwa kuma ba ta da nauyi a wajen dauka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata a sunna yana da sha'awar abubuwan da suke da ƙanshi da kuma zama da iyalansa matan shi na aure sai ce to shi alhassan da husaini sai ce tumarai hana ta ya fi duniya alhassan da husaini su ne kayan ƙanshi su ne daɗin da na zaɓa a rayuwata ta duniya jika ne na manzan Allah kuma yana daga cikin shugabannin ahalul baiti kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar su ne shugabanni na samarin gidan aljanna shi alhassan yana daga cikin mutane guda biyar da duk duniya sun fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane biyar ne Allah ya a duniya su ne malamai suka ce idan ka samu mai dundumi in ka ajje manzon Allah ka ajje su ba zai iya warewa ba haka malamai suka ce daga cikin mutanen guda biyar akwai alhassan ibn ali ibn abi talib komai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya sa mai shi a fuskar shi kuma shi ne babba a cikin 'ya'yan gidan Aliyu don Abi Talib kuma shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karɓa masa kalmar as-sayyid da kanshi jagora shugaba ya ce inna ibni haza sayyidun wannan ɗan da kuke gani jagora ne shugaba ne wasa yuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin ya ce da sannu wata rana Allah zai daidaita tsakanin wasu manya-manyan runduna guda biyu ta musulmi da shi Allah zai daidaita tsakaninsu kuma haka aka yi a tarihi lokacin da aka zo aka samu jayayyar mulki tsakanin shi da mu'awiya ibn abi talib ibn abi sufyan radiyallahu anhu da ya ga za a zubar da jinin musulmi sai ce to ku tsaya ya ce idan shugabancin ni na cancanta da shi haƙƙina ne to na bar masa na sayar da haƙƙina na saryantar da haƙƙina idan kuma hina ya fi ni cancanta da haƙƙin da shugabancin musulmi to bana bukata kuma in yi jayayya da faɗa akan abin da ba ni na cancanta da shi ba shikenan kuma kowa haime da makamansa Allah sai ya tsare fituna ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa gare shi suna daga cikin mutanen da in suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga daukan su yana wasa kuma har a cikin sallah idan suna wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya katse su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya shekarun al-Hasan ba su wuce guda takwas ba a duniya wasu malaman suna cewa shekaru bakwai wasu malaman suna cewa shekaru takwas da haka yana tsakiyar yarintar shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shi yasa da ya rawaito wannan hadisin sai ya ce hafiztu na kiyaye ma'ana lokacin da manzan Allah ya faɗi wannan hadisin yana dan karamin yaro bai kai sinnu tahammul ba bai kai shekarun da za a ɗauki hadisi a bada ba amma duk da haka ya kiyaye kalmar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa sai yasa ya ce hafiztu na kiyaye cikin kwakwalwata da wannan malamai suka ce daga cikin tsari na koyarwa har da karantar da yara abubuwan da suke da muhimmanci a rayuwa karka yaron kaɗan shekara biyar shekara hudu shekara bakwai ka ce bai san abin da yake yi ba a idan ka ga yayi wata ta'asa ko wata barna ko laifi to babu laifi ka kama hannunsa ka gaya masa wannan abin Allah baya so wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana inda aya karanta masa inda hadisi karanta masa wata rana za ta dawo cikin kwakwalwar shi shi yasa suka ce duk yaron da kaga an tarere shi a gida na tarbiyya da alqur'ani da karantarwa da tsayuwa to duk yadda rayuwa ta juya da ita je ta dawo eh kaga tasirin wannan tarbiyyar da aka mai yana karamin yaro shi yasa mutane su yi kokari yaran su da zamanto sun karanci karatu na addini an musu tarbiyya a addini an karantar da su Allah ce an karantar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk inda kuncin rayuwa ya shiga da su wallahi watan wata rana sai sun dawo zuwa ga wannan tarbiyyar da aka yi musu to wannan da hini a takaice tarihin al-Hasan dan Aliyu dan Abi Talib ko muka ce saboda kankanta shekarun sa yana daga cikin dalilan da yasa bai da yawan hadisai a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa wani idan ya tashi zai shi an ci sai ce to me yasa ba a rawaito hadisai da yawa na dan Al-Hasan dan Aliyu dan Abi Talib yana jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin saboda yana shekara takwas ya bar duniya manzo Allah sallallahu ya bar duniya kaga kenan lokacin da za a ce dan shekara 8 ya tattara ilimin da dan shekara 30 ya hada abu ne da yake da matukar wahala kuma shi ilimin addini ba wayo bane sai ka ji ko ka gani sannan zaka faɗe shi in baka ji ba gani ba zaka faɗa ba wani yana daga cikin dalilan da yasa ba a samu hadisan al-Hasan da yawa ba ba a samu hadisan Husaini da yawa ba kuma shi wannan din shine babba a cikin ƴaƴan manzon Allah ko jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan dan Aliyu dan Abi Talib amma yawanci du sunansa bai yi suna ba bai zagaya a duniyar shi an ce ba saboda ya yadda ayi sulhu kada a bada kofar fitina ta faɗu da buɗaɗa tsakanin al'ummar musulmi kuma sannan shi galibi matan da ya aura matan larabawa ne da yawa a cikin shi kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hada zuriya da shi sosai da gaske shine mutumin da aka ce watakil a tarihi an yi zamanin da idan mutanen majina suka ja zugarsu shi ɗaya ja zugarsa to zai iya funsu yawa saboda bai wadda Allah ya sa a ƙarƙashinsa kuma an taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gori cewa ai duk abin da kake haifa mutuwa yake wata rana za a wayi gari babu zuriyarka to Allah ya tsare wannan abin shi yasa to sai aka sa mashi albarka an ce an yi lokacin da tabbas shi kadai abin da ya haifa in ka hada shi da mutanen Madina to ‘ya'yansa da jikokinsa sun kusa fin mutanen madina yawa wa ma zalika alallahi bi aziz daga cikin kuma hikimar da Allah ya sa shi ne sai aka sa masa yawan aure da yawan sakawa har wasu suka ce aliyu ɗan abi talib da kansa yana gaya wa mutane ku daina ba wa ɗana aure saboda sakawa yake suka ce wallahi ko yau yanzu sai mun bashi saboda muna so mu samu albarkar ku yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai abin alfahari ne a ce an haifi an aure yarka ta haifi jika manzon Allah kuma ko awa ɗaya ta ina lafi aka do ko a do ka kai ta do sada kace wallahi in yane ma za mu bashi shi kuma ya zama to baya daukan pressure in ya aka yi masa abin da ba daidai ba sai ya hakura kuma daga cikin sunnar hi ne ana so a samu zuriya ta yadu ta yawa wata kare yasa zaka ga duk inda ka zagaya a duniya sai ka tada cewa jikokin manzon Allah jikokin manzon Allah jikokin manzon Allah jikokin manzon Allah da yawa akwai jikokin kuma da yawa akwai yan kasuwa a cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ka bashi sadaka bai ce ba to tabbas jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda yace bani ko ka bashi ya karba zakka ko sadaka to dan kasuwa ne banda shi a cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wata rana Al-Hasan ya tsinci dabino a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daukan dabino abun ka da yaro ya goge ko ya sa baki manzon Allah da ya gani sai ya matsa bakin sa yake ce mashi kakar kakar ka zubar sai yake cewa fa inni akhsha an takuna min as-sadaqa ina jin tsoron kada dabinan zakka ne da aka kawo ya fadi ka dauka ka ci ita ko sadaka ba ta halatta da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ko don ne mai ko hannu yace ba ni dan albarkar kakana ya ka tambaye wanne kenan dan kuturin jogana ko wanne eh tunda hi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ba su ba sa karɓa barantana su meka hannu a ba su Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara albarka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala sai yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na kiyaye daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi fadin shi da ma ya ribuka ka bar abin da yake sa ka kokwanto ila ma la ya ribuka zuwa ga abin da bai sa ka kokwanto duk abin da za ka yi a duniya aiki ne ko magana ce ko firici ne in dai ka ji zuciyarka ta yi shakku ta yi kwan gaba kwan baya ka kai ko jawabi ne aka sa ka kai kaji kana karkarwa zuciyarka ta ƙi nutsuwa hankalinka bai kwanta ba kana tunanin anya ba matsala to akwai matsala ka kai da amma yuribuka la ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da yake ma kokonto yake maka susa a zuciya zuwa ga abin da bai ma susa a zuciyar shi wannan hadisi in imam nawawi ya ce imam nasa'i ya rawaito shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala hasanun sahihun ya ce hadisi ne hasan kuma ya ce sahih wannan yana daga cikin wani usulubi na imam nawawi kamar yadda muka faɗa tun da ya buɗe littafin tun daga hadisi na ɗaya har zuwa goma bai fita daga cikin sahihai ne ba yanzu ne ya fita daga hadisin da'irar hadisan sahihai ne kuma sai ya faɗo a cikin kutubu sitta ya ɗauko hadisin nasa'i ya ɗauko hadisin tirmidhi hadisan a wajen nisa'i da tirmidhi ya zo da riwayoyi daban-daban akwai gunda za ka ji an ce maka ita gaskiya natsuwa ce a zuciya ƙarya kuma tana susa a cikin kirji ma'ana kenan duk abin da ka ji ka yi shakku ya susa maka zuciya to wannan abin ba gaskiya ba ne duk abin da ka ji kuma ka natsu ka kwanta da shi to wannan abin daidai ne akwai amincewar Allah maɗaukakin sarki a cikin shi masu sharhin hadisin suka ce wa ma'ana hadal hadis ma'anar shi wannan hadisin yarji'u ila alwuqufi inda shubuhati wa tiqa'iha hadisin da'a ma yuribuka yuribuka ila ma la yuribuka yana komawa hadisin da muka yi magana hadisin Nu'man ibn Bashir innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun faman ittaqa shubuhati faqad istabara'a lidinihi wa irdihi sai ce to da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka yace yana koma waccan maganar wa bainahuma umurun mushtabihatun yace to abinda ake da bukata duk inda ka tadda shubuha zaka ji kana dar dar a kirjinka in ka ji dar dar ka batta to ka kauce ma shubuha ka kaurace mata fa inal halal al mahdha domin tsagwaran halaliya la yahsulu li mu'minin fi qalbihi min huraibun mai imani ba zai ji susar komai a zuciyarsa ba lokacin da yake aikata abin da yake imani ne in dai tsagwaran imani ne tsagwaran halaliya da Allah ya halatta to babu yadda za a yi zuciyarka ka ji ta yi motsi in ka ji susa da motsi to ba gaskiya ba ce da ya ce da ma ya ribuka to kalmar rai din mai take nufi sai ce wa rai bi ma'anar qalaq wal ibtirab rai yana nufin alqalaq kunci damuwa walibtiraf da bugun zuciya wannan shine abin da ake kira arrai dan haka duk aikin da zaka yi ka ji zuciyarka tana duk duk duk duk to ka kai amma akwai abin duk na tsoro fa eh saurayi bai taba zuwa wajen budurwa ba in ga wata fallele ya je mata sallama ya fito ya ganta kirim a tsaye na to na karkarwa da zai ba ita ake magana ba ko karkarwa ta imani lokacin da ya ji karkarwa imaninsa ya ki amince masa zuciyarsa ba ta amince ba an yi akwai yardar Allah a cikin wani aikin to wani aikin ba daidai ba ne ba da haka in ka ji kunci da damuwa to wani aikin maka ba daidai ba ne ba wataƙila yasa Allah ya ma rantsuwa a cikin alƙur'ani wala uqsimu bin nafsil lawwama ina rantsuwa da zuciya ko rai wacce take mai zargin mai ita lokacin da za ka yi laifi ka koma ɗaki ka ji abin yana maka kunci yana damun ka a rai kana da na sani me yasa na aikata to wannan tana gaya maka abin da kai akwai kuskure da buƙatar ku yi sulhu kai da Allah madaukakin sarki in daidai ne bal taskunu ilaihi nafs wa yatma'innu bihi alqalb duk abin da ka aikata in daidai ne to zaka ji zuciyarka ta natsu hankalinka ya kwanta da Allah idan Allah hore maka kuɗi aka baka yau kyautar naira miliyan ɗaya da ka je kwanciya ka ce ai unguwan akwai masu ƙananan ƙarfi barani ma musu gwaninta ya ka nemo envelope ka rika sokawa ka rika sokawa ka rika sokawa a ciki ya ka rika zagaya gidan assalamu alaikum ya ka meka assalamu alaikum ya ka meka sai da ka rabar da 500 ka zaura da 500 in ka da gida za ka yi bacci za ka ji damuwa a ranka za ka ji kara da na sani allah anya ba zai kama ni ba ba za ka ji ba wata ƙil daɗi za ka ji da ka fito da safe aka ce alhaji baka da fitowa allah ya saka da alkhairi mun ji daɗi ka ji natsuwa a cikin ranka so wannan ita ce alamar ta cewa duk abin alkhairi to zuciyarka za ka ji ta nasu amincewar karanka ya amince da wannan abin wa amal mushtabihat fa yahsul biha lil qulubil qalaq wal ittirab al mujib lil shakk amma idan shubuha ce wadda aka ce ka barta idan ka aikata to zaka ji zukata suna cikin kunci da kadawa wannan shine abin da malamai suka bada dangane da farsarar ash-shubuhat wasu malaman kuma suka ce ƙololuwar abin da ke cikin hadisin alwara'u shi ne taka tsantsan da tsantsaini da gudun kar a fada kuskure shi ne aka ce duk abin da kake ganin akwai inda inda a cikin shi to wannan abin a bar shi shine zama lafiya yasa aka samu wani malami abdurrahman al'umari az-zahi masu zuhudin gaskiya sai ce idza kana al-abdu wari'an taraka ma yaribuhu ila ma la yaribuhu yace idan mutum mai tsantseni ne mai taka tsantsan ne to duk abin da zuciyarsa ta yi rawa akan shi yana bashi ya aikata wanda ba ta rawa akan shi wa qala al-fudail fudail ibn iyad sai ke ta yaz'umu an-nasu anna al-wara'a shadidun mutane suna ganin tsantseni abu ne mai wahala wa ma warada alayya amrani illa akhadtu bi ashaddihima fada ma yaribuka ila ma la yaribuka ya ce ni ban taɓa samun kaina a tsakanin abubuwa guda biyu ba sai na ga wanda ya fi tsauri ni zan ɗauka saboda manzan Allah ya ce fada amma ya ribuka ila ma la ya ribuka idan aka bani zaɓi wannan naji akwai ƴan lagwalagwa zuciyata tana gaya mun anya wannan ba su takon bane wannan kuma a'a wannan akwai hujja akwai hadisi ya ce to wannan mai hujja duk tsananinta ita zan ɗauka saboda manzan Allah ya ce fada amma ya ribuka ila ma la ya ribuka wannan malam ya tafi akan cewa da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ana magana mutum ya zamanto mai taka tsantsan ko da abin zai iya bayyana daga karshe halaliya ne shi yasa ya sake dauko maganar wani abin nan mutabi da ake kiransa al-Hassan ibn Abi Sinan sai yake cewa ma shay'un ahwanu min al-wara'i idza baka shay'un fada'ahu sai ce ba wani abu da yafi sauki a zuciya sama da taka tsantsan da haka duk abin da ka ji zuciyarka ta yi shakku a kanka kawai ka bar shi sai kuma aka yi ta kawo kisoshi yadda manyan magabata saboda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da in zuciya ta yi shakku a batta a yi abin da babu shakku a kansa ya kawo manya-manyan kisoshi guda uku a cikin littafin shi wataƙila za ta yi mana tasiri a rayuwar mu ta yanzu kisa ta farko ita ce ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak ya rawaito ta ita kissar tana da alaka da Hassan ibn Abi Sinan da muka ambata a baya wata shekara ce tun da dadewa duniya ta gano sukari na me ake suga da rake ko to shi yaransa ya tura shi yana fatauci da ya je wani yanki na kasar Iraki sai ya ga yadda rake yayi sai ya turo wa ubangidansa shi Hassan ibn Abi Sinan sai yake cewa kai kokari ka sai suga ka tanada bana rake yayi tsutsa tunda rake ya tsutsa za a samu suga ko ba za a samu ba yace bana rake ya lalace so Hassan ibn Sinan sai ya yi kokari ya je wani kanti sai ya tadda akwai siga da yawa an aji sai sai ya sukarin kantin da ya sai ba a kwana kaɗan ba aka girbe rake sai ya zama to rake ba zai fitar da sukarin da ake da bukata ba kan mai wannan sai ya ga kuɗinsa ya linka ya linka ya linka kawai zuciyarsa ne take gaya masa anya wannan abun da na aikata ya yi daidai ba linkar ba ce problem shi wanda na saya a gurinsa anya abin ya yi daidai sai abin ya dame shi a rai sai ya taso ya ce ban gaya ma ba lokacin da na turo a sai sigan wallahi na sallake ya lalace sai na sai sigan ka kuma yanzu gashi kudinsa ya linka kusan sau talatin duniya an daɗe ana linki ko ya ce kudinsa ya linka kusan sau talatin sai na gaban maka adalci ba ya kamata in gaya maka na san wallahi za a samu matsalar sukari kuma sukari zai daraja ba kamar duniya bace ta yanzu fa in ba dan da Allah ya sa duniyar ba ta zama fa global world da ake magana ko global village ba dan haka ba da an sha wahala fa idan shinkafa ta kare kafin ka hau jaki ka je telan ka kawo akwai matsala wallahi to amma saboda kawai za a kado jirgin ruwa cikin sati ya kawo ta yasa wani tsardin ba a jin sa duk wannan kakudubar da ake da waye duk an maimaita su fa to amma bambancin kawai za a dauko ne daga wata kasar a kawo cikin kankanan lokaci wani abin kuma za a ɗoro shi a jirgi ma a hayawar mai a awa goma sha biyu a kawo a ajiye cikin awa biyu a sha biyu a raba shi cikin najeriya ya a wuce wannan matsalolin ya ce to na ga kuɗinsa ya lanka kuɗi sau talatin ya ce zuciyata tana amince tana gan ban maka daidai ba sai ya ce yanzu ai ka sanar da ni ko ya ce ina sanar da kai ya ce to je ka na yafe maka da ya koma gida ce kai abin na fa ni fa zuciyata ba ta kwanta ba ya dace kai wala ya fa kuɗin nan yalinku kuma an ci riba ya ce ka je na fi maka ya ce wallahi ba zan iya ci ba ya ce abin da ya fi sauƙi kawai a yi fartu a fasa cinikin kawai dawo mun da kuɗina ɗauki siganka abin da ka ci riba Allah ne ya baka suka yi ta kai komo daga ƙarshe dai sai da ya karɓi kuɗinsa aka ba ma wancan sigan shi wannan mutumin su ya sai da ya ci riba shi saboda mai kawai an san za a samu matsala a sai abu a ajiye a jira matsala sai yake ganin ba a yi ba daidai ba abin da ya sa da ce za ta yi mana tasiri bana muna da tsadar abinci daga cikin abin da ya sa muka yi tsadar abinci masu kuɗi sun gano za a yi wahala sai suka yi kuɗi sauri suka raba kuɗaɗe a kasuwanni aka sai abinci a irin wannan shekarar mutum ya sai abinci ya ajiye da niyyar zai yi tsada a abin da nake ji a raina akwai haramci a ciki saboda ba mu gama fita daga raɗaɗin yunwa ba da raɗaɗin arancin abinci babu laifi ana sayan abinci da kaka a ajiye amma lokacin da mutane ba sa cikin raɗaɗin yunwa idan aka yi raɗaɗin yunwa to a daina sayan abinci a ajiye har gwamnatoci bai kamata ba su saya sai lokacin da al'umma ta wadata abinci ya yi kaca-kaca to gwamnati ya ta rika saya tana ajiyewa a lokacin ɗan kasuwa idan ya ajiye ya saya aka samu riba ya yi tsada babu laifi ya sai da halaliya ne amma lokacin da ake da kunci idan aka fara saya to haramun ne ka tambayi duk wanda suke zuwa fatauci na faɗa a karatu lokacin da kamfaninnika suka fito da gwamnatoci suka fito sai zaman to kai idan ka je kasuwa a wajen dillali za ka saya a kawo naira miliyan ɗaya a ba dillali in an kama masara saya mana ta miliyan ɗaya da haka dillali hi zai mata kuɗi hi zai saya hi zai ɗauki ribarta da haka masara ta dinga tashi kan me wannan har ta je ana sayan ta ɗari shida da hamsin so a irin wannan shekarar duk wanda ba ci zai yi ba ba amfani zai ita ba haramun ne sai amfani ya aji daga cikin alwara'u abin da za mu ɗauka a nan shine duk lokacin da ka hango akwai matsala al'umma za ta faɗa cikin zikici to ba a sayan amfanin gona ba a sayan abinci a ajiye shi amma lokacin da ya kace-kace a kasuwa dan kasuwa idan ya kawo ba zai saida ba ai manomi idan ya kawo ba zai saida ba wataƙila zai zama asara ya ki noma to anan sai aka ce an halasta wa masu kuɗi su saya ba kowace shekara ba ce masu kuɗi suke sayan abinci su aji shekarar da zai wadata a rasa masu siya a kasuwa kuma ana yi kaje kasuwanni ka gani a ajiye alkama a ajiye masara a wuni a rasa mai saya to in kana da kuɗi in ka ɗauko ka saya taimakon manoma ne sai ka kai kasuwa ka shago ka ajiye ran da ta yi daraja an halatta maka ci wannan kuɗin saboda ka yi maganin wata matsala a baya amma da kai da masu saya da masu amfani kuke rigaggeniya wannan haramun ne ba a yi wallahu ta'ala a'lam wani mutum daga cikin magabata Yunus ibn Ubayd sai ya ce idza talaba al-mata'a wa nafaqa wa arsala li yashtarihi yaqulu liman yashtari lahu i'lam man tashtari minhu anna al mata'a qad quliba ubayd a yunus ibn ubayd idan ya nemi abu da zai saya a garin ya nema ya nema ya rasa abin ya kare in ya tura wani ya ce je ka gari ka za ka sayo mu sai ce masa duk wanda ka je saya ka ce masa abun fa wahala yake ba ya samuwa da daɗi ka gaya masa kafin ka siyo saboda in ba a gaya masa ba aka siyo to yana gani akwai matsala wala ne ma da na karanta wannan yana ce a to haka ne muna cikin matsala yanzu da ka je wani kanti aka ce maka nawa ne mai ce 600 6,500 ce aika na baro a shagon wani 6,000 kada da sauri galat ya kake saya a wata da ka zo saura galan nan saura galan hudu ce ba ni galan hudu saboda haka yanzu ya sai na february ya sai na march ya sai na april ya sai na may gobe sai ya je kasuwa bai sauri a ce masa ai dubu hida da ɗari hida kaga kenan yanzu ya fara ɗari hida hida kenan to garɗar in ka je ya gaya masa cewa ka wallahi ma yi a ƙara tsada duk garin na zagaya dubu hida da ɗari biyar nawa ne naka da shi ne gaskiya haka suka faɗa idan kuma gaskiya ne za a faɗa kenan ɗan kasuwa idan yana da kayan da in ya saida idan ya koma kasuwa faɗuwa ce zai siyo yana da halaccin ya saida a farahin da zai siyo ba haramun ba ne ba idan yana da kaya naira goma goma idan na koma kasuwa zan siyo shi naira goma sha uku don me zan saida shi naira goma goma ba ta yi daɗi ba ko? to inda a juya kes ɗin mana idan yana da kayan da ake sayarwa naira ashirin ashirin haka ya siyo su naira goma sha tara da sila biyar biyar sai ke sayar da naira ashirin ashirin sai kayan ya dawo naira goma sha biyar biyar yana da kuma ya fi dubu goma za a mai kara a sai naira ashirin ashirin ɗin kafin a fara sayar na sha biyar biyar na ba za a masa ba ko da aka yi sa aka ce to shi ma yana da haƙƙi idan aka nemi kaya aka ga ya tsilla sama to kafin a saya a sanar da shi in ya ga dama ya sayar a farahin sauki wannan ganin damarsa ne in ya ga dama ya sayar da yake ganin idan ya koma ya dawo ba asara zai ba wannan haƙƙinsa ne shi yasa mubarak ko yunus ibn ubaidillah idan ya nemi ka zai gaya ce to duk wanda ka je saya ka gaya masa fa mun nema a gari kaza mun rasa da aka kai maka hira da hirinka da aka in zaka zubar ka zubar in zaka nemi yadda zaka yi mafita ka nemi yadda zaka yi mafita Allah ya sa mu dace hajjaj ibn dinar shi kuma zai zamanto kamar kissar wannan ta biyu shi yanzu wancan shi yake nema wannan kuma na ukun da zamu bada shine da abincin a hannun shi so Hajjaj ibn Dinar shi kuma ya tura da kayan abinci jakuna ka aka yi su ila Basra ya tura su zuwa Basra ma'a rajulin ya hada su a ayarin wani mutum yayi jagora wa amarahu an yabi'ahu yawma yadkhula bi si'r yawmihi sai ce idan ka je garin basara ran da ka shiga garin basara abinda ake saidawa a wannan ranar hina ma umarni ka sai da kayana a wannan ranar karka kuskura ka kara an gama ba da umarni ko kana shiga basara in nawa ake saidawa ka saida a wannan ranar ka jiyo kada ka bari sai washe gari abin da yake da bukata idan ana cikin raɗaɗi da kunci kana shiga da abinci abinci na ya karya mutane su samu sassauci sai ce in ka shiga da abinci na karka bari kun yi mitin da yan kasuwa kana higa nawa ake sai da abinci kaza kawai ka sai da a wannan ranar karka kuskura ka rike mun abinci to wannan mutumin da ya shiga gari sai ya tada cewa a ai wannan kayan da muka shigo fa ya fara daraja baya samuwa da kyar sai ya rubuto wasiƙa zuwa ga Hajjaj ibn Dinar sai yake ce masa qadimtu al-Basra fa wajadtu ta'ama munqisan fahabastuhu fazada ta'amu fazdattu fihi yace na shigo basara sai naga abinci yayi karanci da haka sai na dan rike abincin na dan kwanaki yayi tsammanin da aka ce in ka shigo ka sai da a kudin ran nan dan a samu riba akai sai yace da na shigo sai na tadda abinci yayi karanci babu sai yace sai na rike abincin sai da aka dan ƙara takura aka bukace shi kudi ya tahi yace ni ma sai na saida fazdattu fihi kaza wa kaza sai na ƙara masa kaza da kaza akan kowane bahu fakataba ilahil hajjaj to shi hajjaj ibn dinar sai ya sake dawo da wasiƙa zuwa da wannan yaron nasa sai yake cewa innaka qad khuntana yace ka ci amanar mu wa amilta bi khilafi ma amarnaka kuma ka yi aiki da abin da yake saɓanin umarnin da aka baka a bi khilafi ma'amarna ka bihi sai ce fa idza ataka kitabi in wannan wasiƙar ta same ka fa tasaddaq bi jami'i zalika saman kuɗin da ka saida da uwar da kuɗin da ribar gaba ɗaya ka sarkar da ita fa tasaddaq bi jami'i zalika saman samana ta'am ala fuqara'il basara ya ce dukkanin mabukatan garin basara ka rabar musu da wannan kudin baki daya da uwar da ribar duk ka rabar musu falaita ni aslamu idza fa'altu zalik yace ina ma kuma zan samu kubuta idan ma na aikata wannan da wannan malamai suka ce kenan akwai matukar hadari kuma kai mai abincin a hannunka idan ka samu labarin talakawa suna cikin kunci ka shigo da kika ce to baran aje sai an ƙara sati tukuna sai an ƙara matsuwa kamar masu fetur yanzu ko wanda ake da akwai kara matsewa in ya fara sai da tsir-tsir a ce masa yana wahala fara zai ce ya kare da daddare za a ba yan cuwa kuma gobe ya kara naira ashirin ashirin ko talatin talatin duk wanda ya wannan za su haɗu da allah maɗaukakin sarki lokacin da ake da bukata kana da akwai ka bada shi lokacin da ake da bukata kana da akwai za ka faɗa garari hi kuma mai saya haƙƙinsa ne ya sanar da kai da haka abin da ake da bukata kada mai saya ya cutar da mai sayarwa kuma kada mai sayarwa ya cutar da mai sayarwa yana hadisin da za mu tadda a gaba la darara wa la dirara kada a samu cuta kada a samu cutarwa wannan shine tsarin addinin musulunci da haka da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da ka aikata in ka ji akwai wani abu na na'in kyautawa to kada ka yadda ka aikata shi mu da duka mu bin salan guda uku da alamun mutum da muka bada misali mai sai da mai ya ka gano duk garin hida da ɗari biyar ake sai da hibe sani ba ya ka zo ka sai na shagonsa duka a dubu shida shida gobe idan ya gane saboda ka gane ne ka san ya fi haka ka zo ka kwahe na kantinsa in kun haɗu da Allah ko da ya ma dariya za ka yi da cewa ta jin daɗi ce za ka ga wani dariyar da zai maka dariya ce ta yaƙi da haka malamai suka ce waɗannan nau'ikan misalan da muka bada ko da akwai nau'i na halacci a cikinsu ya halatta ina da abinci a sto nawa ne ba wanda ya ce dole he na fiddo rana kaza na saida zan iya bari he bayan sati he bayan sati biyu he bayan sati uku sai bayan sati hudu sai bayan wata shida in dai nawa ne da lokacin da na ga dama an fiddo in saida suka ce duk da ya halatta din ba laifi bane a haka to wannan ita ce siffar mutanen da ake faɗa masu takasansa tsoro suke ji kada wannan matsin da za a ƙara samu ya zamanto kuɗin akwai tambayar Allah maɗaukakin sarki a cikinta shi ne ma'anar da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka babban mai haɗari shi ne duk lokacin da kuma abu ya fara ɗagawa sama to haramun ne duk mai kuɗi kama an ya saye shi yanzu misali hatsi yana kwance ana saya ɗari biyu biyu biyu biyu babu laifi ana zuwa wata ran manoma su saida wata ran su kasa saidawa babu laifi kana da kuɗi ka saya da damuna da kaka a aji babu laifi amma da ya fara ɗagawa mutane sun yi ca ya fara ƙaranci 210 220 to da kata karka ƙara saya saboda da ka ƙara saya to gobe zai koma da 30 in ka saya zai koma da 40 in ka saya zai koma da 50 in ka saya zai koma 300 galibi abin da yake tashin farahi masu bukata ne ta ajiya suke tada farahin ba kayan bane yake tashi a dalilin haka da haka duk za su yi ajiya ta kayan amfanin gona wajibi ne mutum ya tantance wata shekara ce zai yi ajiya lokacin da talakawa suke da bukata a kansa in son samu ne da wannan hekarar da hekara mai ruwa da ta gauma in son samu ne kada mutane su sai kayan ajiya a bari kawai masu ci su rika saya don aka bar mu da manoma insha Allah za ka ga abun dama dama haka za a rika tafiya mutane za su iya amma in dai mai ajiya ya shigo ya saya to akwai matsala kuma mai ajiya fa kuɗi zai ƙara dama yana da kuɗi da kuma zai ƙara kuɗi da shi so lokacin da ake cikin kunci ba a ƙara kuɗi da gumin talaka amma lokacin da talaka idan ya kawo amfanin gonarsa zai sai da ba mai saya wannan babu laifi to malamai suka ce duk wannan abin da ake magana ana magana ne idan ana magana taka tsantsan to mutumin da yake aikata dukkanin halaliya haramun baya aikata ta to wani hi ake magana a kan shi amma mutum idan duk abin da ya ga dama zai iya matsawa zai ci haram zai kaza kuma ka zo kake masa magana da wara'u ba a yi yasa sai suka sake kawo su misala wanda yake nuna cewa wannan mutumin da yake mustaqim a tsaye yake char baya karkata nan baya karkata nan wannan aka ce da su ake magana kai da kai zaka yi giya zaka yi caca zaka dan yi sata kuma kada kake cewa ai an ce ai taka tsantsan bare kai ake magana ba aka aka ce Ahmad ibn Hanbal in aka je makaranta ana daukin karatu in ana rubutu haka ana jefa ana jefa alƙalami a cikin tawada ba to idan tawadarsa ta kare hi ba zai jefa ba a cikin ta dan uwansa sai dai ya sake ɗauko sabuwar tahoda tahoda ya buɗe ta sanai ya jefa alƙalamin sai ya rubutu saboda shi a nasa gurin kawai ka jefa tahoda a cikin kurcin da ba naka ba ka ɗauko akwai matsala a karatun da za a yi kamar abokinka da yana zaune ya yi rubutu da biro da ya ajiye ka ɗauka kai mahai ka sa hannu muna ji akwai matsala a ran to a gurin mutane na kwarai su wannan matsala ce Allah zai iya tambaya to amma yanzu kowa ne zai iya kawo wannan shi ne aka ce sai wanda suka je wata ƙololuwa a addini su ake magana ke yasa ahmad bin hanbal baya yi so wani ran a cikin makaranta da wadda ta kare sai yake so ya jefa a cikin kurcin ahmad dan hanbal sai yake ta na iya jefa sai ta me zai hana yace da ni da kai har mun kai matsayin haka ma'ana yana ga masa ni din ban kai matsayin dan zan yi amfani da tawada sai ka na tambaya ba kai din yau imanin kai kai haka da zaka ce zan zaka jefa tawada sai ka tambaya kaga shi aka ce hi nasa tawaru'u ne yana yi amma ake gaya masa har yau matsayin ya kai don jefa tawada sai mun tambaya ɗaya daga cikin magabata ya tambayi amur ibn hanbal yake cewa ya halatta idan na je sayan albasa in gaya wa mai albasar har igiyar na saya sai ce ko mai kawo na tambayar sai aka ce wane sai aka ambata masa wani mutum sai ce a gaya masa ya halatta saboda hi matsayin mutumin ya kai yayi wannan tambayar da Allah yanzu da muke zuwa mu je mu siyo gwaza a kasuwa a zuba maka a bahu ko ka je ka siyo bahun gaza kana tambayar mai gaza har bahun ka saya idan ka je ka siyo abuna wa take da suna kamar salad ko albasa ko doya ba ana sa igiya a daure ba to su a gurin waɗannan mutanen sai ka tambaya igiyar har ita aka saida ko banda ita in banda ita yana da buƙatar ka dawo shi Ahmad ibn Hanbal ya taba tura a je a siyo mai kitse a kasuwa to da aka je sayin kitse mai nama sai ya ga to a ina za a sa kitse sai duba takarda sai sa masa a cikin takarda sai nadi da ya kai sauye kitse sai nadi takarda ce maza koma ka kai masa saboda ai ba a siyo har takardar ba kaga kenan yanzu muka ce zamu wani lissafin matsayin mu kamar bai kai ba yasa ba ma tunani mai mahauci idan ya linka mana nama da takaddar ko banda takaddar ba mu tunanin haka saboda me daidai matsayin mu daidai yadda muke tunanin matsaloli a cikin addini ɗaya daga cikin su sai sake tambayar wani malami sai yake cewa yayi aure babarsa ta masa umarni ya saki matarsa ya halatta ya saka matar ko bai halatta ba ya halatta wani a samu mai dumi inda akwai ya halatta ya saka ko bai halatta ba na? ya halatta? me yasa ya halatta? hadisun abdullahi dan umar ko? na'am ya hadisun abdullahi dan umar yake wanda ya bar umarni ya saki matarsa ya ce ba zai saka ba na'am da ya je sa sai sai na umar da ya je sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na wa dana umarni ya saki matar matarsa ya ki saka Mm.
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce saki ta Na'am.
sai ya saki ta na'am to laifi nawa ka taba kirgawa da Allah dan Umar ya wa Umar dan Khattabi a wannan ne kowa ke
sai malamai suka ce har ni mafata wata haka take in babanka yace ka saki mace ka saka in babanka tace ka saka ka saka amma a gurin magabata su a gurin su wannan matsayin ba kowa bane ba sai aka tambaye shi idan mutum babarsa ta mai umarni ya saki mata sai ya ce sai a duba bai taɓa mata kuskure ba idan bai taɓa mata kuskure a rayuwa ba nan ce gabar da zai fara sai aka ce ya sake ta in kuma kana mata kuskure banda wannan to kaka saka dan abin ya zama ƙarya kenan ai ana magana wanda ya kai matsayin kamala da cika hi ake magana akan in ana magana irin wannan hi ake magana akan sa sai ya ce idan bai taɓa mata kuskure ba yanzu ne idan bai bi umarnin ba kuskuren za a fara kirga sai aka ce ya sake ta ya ce amma dan mai mutum zai saka matarsa kuma da daddare ya ɗauki itaciya ya bata kai akwai wanda ai zai sake mata za ta uwarsa ce saka ya saka kuma da daddare ta kira ta ce je ka sayo mun nama ce an kidin ko ya gungune ce oke dama da in so miki na ma kika san saki matata in dai ka san zaka yi irin wannan gungunan ko idan ta baka wani umarnin ba za ka yi ba ko zo ka ɗauko mun ruwa ka ce umma fa yanzu lokacin tafiya aiki yayi kuma in ta ce maka saka mata yi ka saka kawai ka ƙara a cikin abin da kake yi to shi yasa malamai suka ce in ana maganar taka tsantsan ana wara'u ana maganar mutanen da suka kai wani matsayi ne a cikin addini da aka duk a misalan da muka bada a ba da misalan da aka bada a gaba ana magana mutanen da cikarsu ta kai cika waɗansu ne suke taka tsantsan in suka hangi akwai yiwuwar a ɗan samu jirwayi a cikin abin da za samu suna bari ne ma'anar da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka mu ma muna fata duk abin da ya mana shakku ya mana susa muke jin tsoron akwai ayar tambaya a cikin sa Allah ba mu ikon barin sa wanda muka ji mun natsu da shi mun gamsu shine daidai shine addini Allah ka ba mu ikon aikata shi daidai da kake so abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana domin mu gyara an ban takarda aka ce assalamu alaikum da fatan mala yana lafiya Allah ya sa haka amin da kuma ƙara malam imani amin tambaya ta ita ce menene halaccin sai ka ba da kuɗi za a baka aiki a halin ka cancanta Allah ya sa mu dace eh haramun ne eh ba wanda ya ce idan za ka ba da aiki sai ka ba da kuɗi shi wanda ya ce ka ba shi kuɗin ka tambaye shi nawa ya ba da aka ba shi ilimi nawa kuma ya bada aka bashi aikin gwamnati nawa ya bada aka yi masa hidima aka gina masa gidan gwamnati har ya kare aikin sa yana gidan gwamnati nawa ya bada ba abin da ya bada haramun ne da zalunci duk wanda ya ma'aikacin da ya nemi kuɗi yace sai an bashi kuɗi sannan ya bada ofa ko sannan ya ba mutum promotion ɗinsa haramun yake ci kai ɗin da ka zo nema idan ya zamanto babu yadda za ka yi sai ka ba da kuɗin za a baka aikin ko sai ka ba da kuɗin za a saka ma promotion ɗinka kuma ka cancanta ka yi duk abin da ya dace wani in kai kai ne ka bi ta kofar larura amma shi ta kofar haramun ya shigo wanda ya karba wallahu ta'ala a'lam yana daga cikin kuma abin da ya kamata ƴan uwa su yaƙe shi ya zama al'ada yanzu ba wata ofa da ake badawa in ba gurin da suke bin ka'idojin aiki ba wallahi sai an sayi ta gurare da yawa haka ya zama to na san mutanen da sun ba da kuɗi da ya kai miliyan ɗaya wasu dubu ɗari bakwai wasu dubu ɗari biyar a ba su aikin da za su je a kahe su haso jama za ka iya fitowa yau a kwahe ku a mota a ce sai sambisa yi ku an goma da ya ka ce je sambisa sai ba zai ba ko to amma mutum zai ba da ɗari bakwai saboda a bahi abin da zai je a kashe shi sau irin wani gaskiya haramun ne bai dace ba duk wanda ya zamu ofis kuma ya ce dan zai sa hannu a takardar da za a ɗauki mutum aiki sai an bashi kuɗi ko an sallama masa albahi na wata ɗaya ko na wata biyu azzalimi ne waɗannan su ne masu wa ƙasa zagon ƙasa da a cana ne da ya ga yan garin su kwarai da gaske wallahi sun kashe shi eh wannan su ne suke hana ƙasa ta ci gaba yaran nan ga sunan kullun za ka gansu karfe bakwai ma lakta gare su wani ya tafi garin su ya bar garin su yayi wata uku wani wata hudu baya na ya yi ta fama da test ya yi ta fama da exam ya yi ta fama da statistics ko? kuma ya kare ya zo zai nemi aiki kuma a ce masa again sai ya ba da kuɗi har ƙarshen zaluncin da za a yi masa kenan in haka ne to yakin karatun mai ya ba da kuɗin a bashi aiki eh duk wanda haka gaskiya akwai cin amanar ƙasa a ciki ya kamata mutane ya zamanto suna da kishin addini suna da kishin ƙasarsu suna da kishin ƴan uwansu mutane a ɗan uwanka mutum ne ko arne ne bai kamata ba cikin abin da yake da haƙi ya cancanta da shi kuma ka ɗora masa ta tara da ɗora masa ba karɓa babu mutuntaka a ciki mutuntaka ta rubuta duk mutumin da ya cancanta da abu ka bashi ba tare da ka ɗora masa tara ba inda haka ake wala ba ka zo ba babban matsalar da najeriya ta samu mutanen da najeriya ta wagata su ne suka dawo mutanen banza daga baya in ka tambayi mutanen da suka samu aiki shekara talatin ba za ka ta da lokacin da su makaranta har pocket money ake ba su kuma ba sa iya kashewa in za su zo za ga mil ticket ake basu har masu nce mil ticket ake basu su ci abinci da safa su ci abinci da rana su ci abinci da daddare in ya leƙa gurin abinci ya bai masa ba sai tafi gari da su kuɗi ya fi abinci ntc teachers colleges in aka ba su kuɗi wanda ga har guntu yake da da shi cikin garin su a baka transport money a baka pocket money kana zuwa makaranta a baka kaya ka sa ko abin da muka yi ta tattauna kenan ko ni lokacin da ya sakandare na ce in je tar da tsaki akwai loka in ka je da ka akwatin ka ka bude ka sa amma dai yanzu yara mai mun saya musu loka yau haka muka yi ta rikicin sayan lokar wannan duk an ba da kuɗi mutane sun handime sun sa a ajiyu a sai kujeru an ɓoye a sai tebura an ɓoye a sai kayan rubutu an ɓoye mun yayi a makaranta Allahi mu yi kokari mu karasa saka littafin mu saboda muna so hidimar ta ba mu sabo in muka je muka kai masa sai bada da yake zuci a Najeriya ba gaskiya tun muna firamare muka gano ka sake koma hau ka kai in ka je ka tada hidimar sa ya baka ka koma ka kai a mataimakin hidimar sa sai ka samu sabbin littafi guda biyu da suka gano yara muna munafurci sai ake yagawa in ka kai ka ya ta kai a dan tsaga tsakiyar sai da aka gane yara suna munafurci sannan ake tsaga tsakiyar yanzu dan Allah ya rabon an ba a baka littafi in dai ba hoton dan siyasa a ciki in kaga an baka littafi to hoton dan siyasa a ce constituency project amma in dai ba da constituency project ba za a baka ba littafi Allah ya sa mu gyara kuma duka wani abubuwan da aka yi da kudaden da babu su ne fa da harajin da aka karba na manoma masu noman hatsi masu noman dawa masu noman masara da shi aka rike kasar aka gina kasar aka rike ma'aikata aka rike ilimi yanzu ana noman ana komai ana tsatso man fetur ana karɓar rabanu yan masu karɓar rabanu nan albahin na heran da suka gada ma suke bawa kansu sai abin da suka gada ma aka suke tsagawa duk ina ake kai kuɗin kwastam su ce sun tara miliyan kaza illar rabanu su ce sun tara kaza wane ne npa take ko port authority su ce sun tara kaza yan maritime su ce sun tara kaza amma duka aka tara kaza an ce an ci bahi an ci bahi ko wasan sun biya gu sun sace kuɗin mutane duk gasu na sun sai gida hey AC suke kunna wa kuɗi talaka suna kwance a cikin rana amma su suna kunna wa AC kuɗi saboda tsabar zalunci da rahin mutunci kuma su mutu kuma ƴaƴansu daidai a zalimai kyau Allah fa inda ma wasu mata gare su da yawa da ayi ce to ai suna tsoron talauci amma duk yawanci su kare za ta wala ƴaƴansu ɗaya da matansu ɗaya sai sun mutu kuma mata nasu ke tara mata ƴaƴa yaran ma samarin gari suna lalata yara kuma suna shuga momi ko kudinsu ne kuma a lalata su hayo da su abin ya kai barna ta kai barna gaskiya duk mutumin da ya san Allah ɗora wata amana a hannunsa da haƙi bai dace ba duk wanda ya cancanta da aiki a bashi aiki wannan shine haƙƙinsa shine amanarsa a ƙasa kuma dama tun da gwamnatoci sun san ana ba da aiki ne don a samar wa mutane aikin yi ba lallai bane kowa da abin da zai a ofis ko abin da aka wa ƴan rufa'i raddi kenan aka ce dama daga cikin siyasar aikin gwamnati akwai rage masu zaman banza ba dole bane mutum sai yana da shi dole ake bashi aiki eh social security da haka zaka iya zuwa office ka ce wannan mutum 80 ne a office din amma mutum uku ne suke da schedule gwamnati ta sani ake badawa a samarwa da mutane abin yi zan ka samu mutum ɗaya kace yana aiki sai ka tada wajen mutum 30 ko 20 su suke dan fara da wannan kuɗin nasa ba za a rasa ba tsohon babansa ba za a rasa baba shi ba ba za a rasa ƴan uwansa ba da kannansa in za a yi aure a ce kawo gudunmawa ko da adaha ne na wata uku ya tsakura ya ce ga nasa ba za ka rasa mutane da yawa da suke rayuwa a ciki to dalilin wani ga an rage wannan matsala an rage wannan matsala an rage wannan matsala wannan aka dauki ma'aikata za ga duk waɗannan mutanen da aka dauka ya katar da wajen mutum ɗari nawa kowa daɗi yake ji a ransa in wani oza aza zai amfana da wannan ɗaukan da aka yi to inda za a taɓa kowace sakta ɗalibanmu da suke da NCE da wanda suka yi secondary school da wanda suka wanda yake ɗan secondary an daina magana sako da masu digirin wannan da masu NCE su ma sun isa gayya da masu diploma wallahi yanzu aka ce za a ɗauke su wallahi gwamnati ya tahiriya to su ɗin a ɗauke su ɗin ai an san jirgi ya motsa in aka yi ritaya a sake replacement aka yi ritaya a sake replacement duk za ka ga gidajen ƙasa da suka yi guntu duk an kare an gine su Allah ya samu dace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin